الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 24 ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 30 ga watan mai shekara ta 2016 a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas alaihi rahmatullah amma inda muka sani mun dauko tarihin nan a cikin littafin rijal al-fikar wa da'awati fil islam na al'allamatu sigid abul hassan ali al-hassani al-nadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani muna gaban da mala ya ce e ita ƙalhul akhir ɗaurin da gwamnati tema ibini temiya na ƙarshe wanda daga shi ba ƙari da kuma dalilan da suka jawo mai wannan ɗaurin da aka yi mai da waɗanda suke da hannu dangane da kitsa wannan ɗaurin da aka yi mashi ɗin ina son jama'a ku sani kun ga wannan harka na da'awa harkan Allah ce mun gano wannan da kyau ko shi yasa malamin mu albani kasan da mai suna da'awa aikin Allah idan aikin Allah ne ba ma kirci cikin ta idan kaga kana da'awa ma kirci ko ta ko ina to ɗayan abu bi ke haifar da shi na farko aikinka ya karba a wajen Allah haji ɗaya na biyu allah maɗaukakin sarki yana jarraba ka domin a tabbatar da karɓuwan aikin naka dole za ka fuskanci waɗannan abubuwa guda biyu ko dai aikin ya karɓu ko yana kan hanyar karɓuwa waɗannan makirce-makircen da ake shirya ma ibn taimiyya malamai ke yi mun gano wannan da kyau ku malamai ke yi wai su abin da suke hasadan ibn taimiyya a kan shi shine dan menene duk inda aka je shi ake jin labari su ba a jinsu me yasa me yasa magana ibn taimiyya kwaya ɗaya in ya faɗa sai Allah ya sa albarka a cikinta al'umma su karɓe ta su amfana da ita su me yasa ba a jin nasu ko su ba malamai bane ne wannan ya sa da yawansu suka je suka makalkale ma fada kaza da fada kaza da fada kaza domin tsammaninsu sarakuna ne ke sa a san malami ko sarakuna ne ke sa mutu ya samu ɗaukaka da fice an gane wannan da kyau ku kunga mulki kunga kuɗi kunga surutu bai sa a san malami kun gano wannan da kyau ku ni ban san gidan rediyo a nan jihar kaduna inda ake sa malam albani a gidan rediyo ana tallata shi ba kwai ni malam ya nada jagoran tafiyan da muka je siyan fili a gidan rediyo da kudi a jaka cewa su sai da fili ko nawa suka sai da in biya muka je suka ce ba za su siyar ba me yasa saboda albani ne mun gano wannan da kyau ko da ba a ji shi a gidan rediyo ba Allah madaukin sarki bai ɗaukaka shi ba eh Allah bai yada da awon shi ko ina an ji ta ba ba rediyo ko tv ko jarida ko mujalla ita ke tallan malami ba kuli imalu ita ke tallan malami in dai Allah ya kalli aikin ga ko wallahi sai mumine sun gani in dai aikin yayi kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma irin wannan hasada ba inda ba je an hada shi fada da kowa ba ba inda ba a yi rubutu an tura ba babu wannan abin yau shi muke gani ana mana an gano wannan da kyau ko a lokacin da ake kokarin a hada mu fada da can da can da can da can to kuma can da can da can da can kuma ba wanda suke son gani sai mu suna gaba muna gaba jama'a mun gano wannan da kyau ko me amfanin wannan duk daurin da aka yi ma ibnu taymiya malamai suka kitsa shi duk daurin da aka yi ma ahmad dan hanbali malamai ne an gano wannan da kyau ko rikicin farko da malin ya fara ɗiban hatsaniya da masu mulki malamai suka kitsa shi rikicin malin jafar malamai ne rikicin bello yabo malamai ne haka ne suke zama suke zagin mutane suke zama suke mutane ƙarerai kuma duk abin da ke haifar da wannan shine wani matsayi ne allah ya ma wani suke son wannan matsayin tsammanin wai idan suka ɓata wane ko suka zubar da mutuncin wane ko suka faɗi miyagun maganganu kan wane wai sai wannan matsayin da yake da sai komo kansu ko kuma su 'yan afasa ne kowa ya rasa cin da mu ba mu samu ba to shi ma kar ya samu ai Allah ba haka yake yi ba duk yanda aka so a kayar da abubakar gumi ya faɗi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wallahi sai dai ka daina wasu ayyuka in ko ka yi sa ƙasan nan wallahi akwai kamashin abubakar gumi mun gano wannan da kyau ko ko sallah ka yi mai kyau akwai kasan shi an fahimta kiran sallah ikama karatun Kur'ani, hijabi karantarwa tsakanin magariba da isha'i bayan asuba bayan la'asar tafsirin Kur'ani, karatun hadisi karatun fikihu duk abin da ka yi a ƙasan nan da sunan karantarwa akwai kasan da sai an ɗiban ma'aubakar gumadin shi ya raya abin ku gano wannan da kyau ku sai dai kai ta hasadanka jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku to wannan ba daidai ba ne to ibn taymiya shekara sha bakwai da suka gabata a zamanin shi a lokacin da muke wannan magana ya yi fatawa da cewa bai halatta zuwa takanas da mutane suke ziyaran kabarrukan wasu salihai ba domin wannan ya ci karo da abin da annabi ya faɗa ya kawo dalilai ya kawo hujjoji ya girki ya ambata ya sharhi kuma kowa ya fahimta misalin wannan bayan da za a yi yanzu ka wanke kafa ka ce ka je kaduna ziyaran kabarin abubakar gumi wannan ya kawo ka e wannan ya kawo ka e ba abin da ka zo ya sai wannan e to kai bida a kai to ka zama dan bida mu ba mu ce ba amma dai wannan aikin bida ne kuma za a kore ka ba za ka ziyaran ba haka da za ka wanke kafa ka ce ka tafi hubbaran shehu sokoto ba abin da yake ka sokoto sai wannan e babu awo babu awo to shi kenan je ka bi da aka yi haka ka je madina ka ce wai ka je ziyaran makabartan shuhada uhud kadai abin da yake kenan to bid'a ne haka ka je ka ce ka je ziyaran makabartan baqi'a ba abin da yake ka sai wannan e to bid'a ne amma shi dan sokoto yana iya zuwa ziyaran saboda garinsu ne ɗan madina yana iya zuwa baƙi'a yana iya zuwa uhud amma mai annabi ya hana shaddun rihal tafiya ta kanas jama'a mun gano wannan da kyau ko ba haka bane shi sa yan bidiya su kwakwalwansu ba ta iya gane karatu ne shi sa ba su da kan gado don ba sa iya lissafi kun gano wannan da kyau ko yau da za ka ce ma ɗan bida akwai bida ƙarama akwai bid'a babba akwai shirka karama akwai shirka babba akwai munafinci karami akwai munafinci babba akwai kafirci karami akwai kafirci babba bai iya tacewa mun ga wannan da kyau kokolon ba ta iya kamawa saboda bid'a ta tsotse albarkan ilimin bai da fahimta sam ba shine mun karanta a cikin kaba'ir zunub a jiya katin sharru suna na bagawi ba wannan shine matsalar to ibn taymiya da wannan bayani sai zo da bayani dangane da cewa hatta kabarin annabi baka tafiya takanas daga kasan ku kace ka je ziyara amma ka je madina ziyaran masallacin annabi da annabi ya faɗi falalan to zaka iya zuwa ziyaran kabarin annabi a matsayinka na wanda yanzu kake zaune madina zaka iya kai ta zuwa amma biza ka yi ka hau jirgi musamman ko mota ko jirgin ƙasa ko jirgin ruwa ko ka tafi a ƙasa me ka je yi madina zan je ziyaran kabarin annabi ibn taymiya ya ce ba wannan a sunna ina ganin ba wani maganan fada a nan wajen ibn taymiya babu a sunna eh to zo kawo mana dalili ko me yake ce ma dalili Allah ya ce annabi ya ce ba za kawo wani logic a ya za ka faɗi wannan yanzu da masallacin da manzon Allah wane ne ya fi daraja sai mu ce wannan kuma sai ka je ka tada annabi ka tambaye shi mun gano wannan da kyau ko a dama ba mu ne kwamitin zaman bayyana daraja da falalan waje ba annabi ne yake da wannan kujerin shi ɗaya kun gano wannan da kyau ko wannan ba aikin mu bane aikin shi ne kuma har ya tafi bai faɗa ba jama'a mun gano wannan ya dai gaya mana falalan masallacin kuma mun ji mun yadda ya bambance mana falalan masallacin shi da falalan masallacin makka da kuma na kudus mun ji mun yadda yanzu kana son ka hada tsakanin inda annabi yake kwance a ɗakin na na aisha da masallacin shi yanzu kai aiki ya sama mun gano wannan da kyau ku kai za ka je ka tada shi ka tambayo mana shi mun gane kuma ka tada sahabin da zai ruwaito ka taro tabi'in da zai ruwaito haka ka biyo tiryan tiryan tiryan da isnadi tabbatacce don yanzu kana ce mana ya gaya maka sunanka makareci jama'a kun ji matsala inda za a samu matsala da mu da su ko shi sa shi dan bid'a ko so da dama yana auna abu ne da kwakwalwan shi da tunanin shi in wawayen da ke tare da shi ya riga ya gama tsorata sun gamsu ko ɗauka yake ma duk inda ya zo ya faɗa wai wannan zai gamsar da jama'a ne shi sa sai ga suna wani zullu suna wani zullu suna wani haki suna wani barazana suna furfurta yamu suna zazzare idanu ɗauka suke wai in sun zo sun zauna gabanka wai maganganun da suka gaya ma yara ɗazu wai a gabanka ma yanzu a gaya maka ne sai ka gamsu jama'a kuna gano wannan da kyau ko wannan ba haka yake ba ba shi a cikin tsari samsam shan za ce jama'a annabi muhammadu sai mu ce sallallahu alaihi wa alihi sallama me yake son ka faɗa mai nan ta da hankali faɗi magana da aka faɗa duk girman maganan ka dai bai kai girman ƙur'ani ba ko ya kai gaya mana shi yana cikin ƙur'ani kuma duk girman maganan mai magana da za ka kawo ya kai ingantaccen hadisin annabi ne kawo mana ƙurewa dai ka ce za ka kawo maganganun magabata ko akwai magabacin da ya fi sahabi ne kawo mana in ka cire sahabai akwai magabatan da suka fi tabi'ai tabi'u tabi'in atba'u tabi'ina tabawul atba akwai ruwa littafin da za a kawo ingantaccen da ya fi sayi bukhari ne bayan alkur'ani duk abin da za ka kawo ka kawo amma mu dalili muka ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ba da ga ce jama'a kaman kaza annabi ya fi kowa daraja da kima ya fi kowa martaba da komai cikin annabawa ma babu ishi an gano wannan da kyau ku to amma abin da kake son yanzu ka kawo annabi bai kawo ba a antum a'alamu amilla kun gano wannan da kyau ku shi annabi baka zama kawai yake amfani da atifan kawai ka gina mai girma ba a haka shi manzon Allah ba gama gari bane yan siyasa ne da suke gama gari su suke bukatan wanda zai rika masa bambadanci suke bukatan wannan an gano wannan da kyau ku amma shi manzon Allah sai bukatun wannan da darajar sheki an gano wannan da kyau ku duk abin da za a kawo sai dai ka maimaita abin da Allah ya faɗa ko abin da shi ya faɗa ko abin da wani sahabi da wani babban malami daga cikin malaman farko masu tauhidi da aqida na kwarai suka ambata ba ka da wani sabo naka to kawo mana da isnadin da ya tabbata an gano wannan da kyau ku duk wani rigima da wani fitina kaga ba sai an yi ba ba wanda za a zaga ba wanda za a kafirta babu wani jama'ar annabi kuna fahimtar waɗannan bayanan ko to bayanan da ibn taymiya yake ina ganin simple as abcd ibn taymiya zauna kawo mana dalili ga malamai su ji ina ganin ba wani abin rigima cikin na'i ko ni ban ga abin fitina ba a kawai shikenan sai aka ja ka makale da hukuma su kuma hukuma an ingiza su an ɗora su akan abin da yake na jahilci ne kar manta a bayan mun karanta su waɗannan sarakuna dama ba su shahara da ilimi ba abin da suka fi shahara da shi shine mulki ko ba su damu da wani abin da ya shafi ma addinin musulunci ba ballantana su koyi ilimin karanta yaren addinin ba ruwansu da wannan duk mun karanta yadda suke a baya domin sarakunan ba sake zani da irin sarakunan da muke da su yanzu ba an gano wannan da kyau ku sarkin musulunci ne da za ka aje mai wannan littafin da kyar a samu biyar daga cikinsu su iya karantawa ko sun kai dubu an gane tintin haka suke bayan waɗannan ne suka zama haka ba tintin haka suke ana gane wannan da kyau ku don daga lokacin da annabi ya gaya mana khalifanci alamin walin nubuwa zai ƙari daga nan khalifancin sai ya zama mulki daga nan khalifancin sai ya zama sarauta akwai bambanci tsakanin mulki da sarauta akwai bambanci tsakanin arziki da kuɗi akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu ya kawo kusan wannan khalifanci bayan annabi alamin walin nubuwa shekara talatin aka yi shi abubakar ya biyu umar ya sha biyu usman umar ya goma usman ya sha biyu ali ya shida su kenan daga nan mulki ya rikide ya zama mai ya zama mulki khalifanci ya zama mulki aka ce daga waka fara daga mu'awuya har yau akwai ɓurɓushin mai khalifanci alamin walin nubuwa bayan nan ne khalifanci sai koma sarauta lokacin da sahamar ɗan hambali suka fara shan ɗauri kenan daga nan annabi ya ce daga sarauta kuma zai koma kama karya mulkin soja kenan daga nan kuma zai koma mulkin murɗiya dimokuraɗiyya kenan bayanta ne annabi ya ce mulki zai koma khilafa alamin walin nubuwa wanda za mu zo za mu ji mahadiyul muntazar shi zai fara wannan aikin wannan kuma sai ya kuri sai bayan sallah kun gano wannan da kyau ku wannan fa inda rai da kuma lafiya muna fatan Allah ya ara mana lokacin an gani to kawai shi kenan sai aka sa cikin wannan fitinar su kuma sai suka hau madadin ibini taimiyya kawo hujjoji da dalilai da za mu ji wasu anan a kawai sai aka ce ibini taimiyya ya shiru shi kuma ya a'a to ya za a yi shiru haka yake yi daga nan suka kama yi sai suke abin da suke wanda za mu zo za mu ci har waɗanda suke da hannu da irin makircin da aka yi kai a wani karatun da za mu yi can gaba har kofi-kofi na wasiƙun da suke rubuta ma masu mulki sai mu zo mun karanta a nan wasiƙa kaza da aka rubuta ma sarki kaza saboda yi ma ibini taimiyya makirci iri kaza za mu zo mu karanta ka ci an fahimci wannan da kyau ku a nan ne ma sai mun zo da wasiƙun da aka rubuta domin yi mawa makirci amur ɗan hambali ku ji su da wasiƙan farko da aka fara rubutawa aka nemi a haɗa muhammad ɗan abdulwahab rikici da sarkin maka na wancan lokacin kafin ya gane gaskiya da kwafin wasiƙan da muhammad dalla ya rubuta wanda aka fara rubutawa domin a haɗa ɗan fodiyo rigima da sarkin lokacin shi shi ma sannan za mu zo da littafin manufata na abubakar gumi ka ji wasiƙun da aka rubuta masarakuna daga wan a wancan lokaci don gane da a yamma gwamnatin shi mai makirci an gano wannan da kyau ko da wasu text-text da za a zo da su kunga an shigo zamani kenan allah madaukin sarki ya sa mu dace ai abin watilkal ayyamu ne ne dawilu ha Allah shi kyauta to mala yace wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shadidan lihitimami bi hifz qabrihi min al-adat annabi da kanshi yafi kowa kaiwa matuka da tsananta himma wajen kokarin ba kabarin shi kariya daga irin al'adun da ake shigowa da su wa taqalidil jahiliyya da kuma irin abubuwan da ake koyowa na jahiliya kawai mun tashi mun ga ana yi mu ma za mu ci gaba to me dalilin ku na ci gaba sai ce kazalika wajadna aba'ana mu haka mu ga tsaffi na farko suke to mu ma haka za mu dasa to me dalili za haka kawai ne to jahiliya ne an gane yin abu kawai don yi ma daɗi a rai ko don koyi ga wani babu dalili ba hujja sai to a ce kaza a yi kaza wannan hujja ne hujja shine qur'ani da hadisi shi ma a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ba haka ba hawarijawa qur'ani da gidanku suke karantawa ba qur'ani da hadisi bane shi'a fa ba qur'ani da hadisi bane mu'tazila fa ba qur'ani da hadisi bane amma ya sunan su fatattu sunan su wasu ma saboda tsaban cewa sun fi kowa iya qur'anin qur'anin ba da ka suke karanta shi ba kuma su yi ma tafsirin shi da ka amma mai malamanku suka ce masu jama'a mun gano wannan me yasa suka bata kin bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai su suna bin qur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar wa fahimtar su shi suka bata ko mu yanzu ai ba mun ce ne mun zo mu koya mutane qur'ani da hadisi ba ai tun kafin a haifi iyayenmu ma ai an iya qur'ani da hadisi ko ba iya ba abin da muka zo shine mun zo ne mu cewa mutane su bi ƙur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wannan ita ce da'awan gumi shine raddul azhani ila ma'anil qur'an to wa zai fitar da ma'anan qur'anin kai annabi da sahabbai ne kowa ya aje kari abuwa abu mai maqamal muhammad Allah ya sa mu dace malice allati kanat sha'i'a al-muntashira bainal yahudi wan nasara girma makabarruka da bauta makabarruka wanda wannan tini ya yadu ya zama abin bi ya zama abin bautan Allah da shi wanda ya samu gindin zama tsakanin yahudawa da nasara hatta qala har ya kai ga annabi yana cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da nasara albarka yanzu misali don Allah jama'a yanzu ga gace Allah ya tsine mai yahudawa da nasara albarka sai a ji a sami yahudawa ungonku ce kaji to kuma yau ku yake zagi madadin a ce annabi ne yake zaginsu kun gano wani da kyau ku amma sai a ce wa ke zagin wai kai wa yanzu wai in ka zo zai ka ce la'anallahu yahuda Allah ya tsine wato ku fasara a ba wanda ya fasara nan cewa Allah ya tsine mai yahudu zagi ne yanzu kai annabi yana zagi kenan jama mun fahimci wannan da kyau ko yana daga cikin abin da fa shugaban ƙasan misra na yanzu al-sisi ya faɗa cewa dole ne a wasu ayoyi da a hadisai na alkur'ani da sunna da dole sai an tsaya an kalle su ko dai a cire su ko kuma a sabunta masa fassara saboda ba su dace da zamani ba kun gano wannan da kyau ku kuma za ku yi mamaki yanzu waɗannan da'awoyin da ake ƙyanƙyashewa a cikin da'awoyin musulmi ko wannan aƙidan ne na asali da muke gaya muku ba mu zo mun fara bayani a kansa a kwanakin baya ba ita ce aƙidan 'yan mai al'ibratu bi khususus sabab 'yan kai ne yanzu aka ba ƙur'ani ma'ana shi ƙur'ani kaman audigar rimi ne akan iska sai da iska ta yi da shi dokai ne iskan sai da ka kada ƙur'ani so ake sai an zama annabi bai da ta cewa game da ƙur'ani a zama sahabbai a zama malaman farko to yanzu aka fassara alƙur'ani da yanda ka so daga nan ƙur'anin sai a ce to a zo a yi amendin ɗin shi a zo a yi kaza a yi kaza ba wanda ya isa mu qur'ani wannan duk kudin da kuke kawowa duk tunzura jama'a da kuke yi duk abubuwan da kuke ku bata addini Allah madaukin sarki ba zai ba ku nasara ba kun gano wannan da ke ku so da annabi ya riga ya faɗa ta'ifa mansura tana nan la yadurruha man khazalaha wa ma wala man tarakaha aw khalafaha Allah ka sa muna cikin su to Allah ya tsine mai Yahuda da Nasara albarka ai takhadhu qubura anbiya'ihim masajida domin su sun rike kabarrukan annabawansu masallatai yanzu wannan hadisin ibn taymiya ne yayi shi sai a tambaye shi kai na ka samu wannan hadisin sai ce akhrajahu al-bukhari sai ce ai bukhari ne ya ruwaito shi a kitabul janaiz babu ma yukrahu min ittikhadh al-masajid ala al-quburi babin da ke bayani shari'a ta hana yin masallatai a makabartu kuma a lamba na 1330 daidai sannan muslim ya fitar da hadisin a kitabul masajid babun nahyi an bina'il masjid alal qubur a ƙarƙashin babin da ke bayanin an hana a je makabarta a yi masallaci ko a ɗauko kabari a zo a binne a masallaci a lamba hadisi na 530 wannan sa'i al'imamin nasa'i ya fitar da hadisin a cikin sunanul kubra juz'in farko shafi na 259 a lamba hadisi na 782 haka a juz'in farko shafi na 658 a lamba hadisi na 2173 haka imamu ahlus sunna wal jama'a ahmad dan hanbal ya fitar da hadisin a cikin kitabul musnad a juz'in farko shafi na 218 a lamba hadisi na 1884 mala ya ce wa ghairuhum min hadisi aisha radiyallahu an wane mutum a ɗakinta ake yin hadisan wazkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatin lahi wal hikima ayoyin alkur'anin hadisan annabin taskan nasu yana ɗakin matan annabi ne mun gano wannan da kyau kuma wannan hadisin annabi ba ya faɗa ne a ɗakin aishan ba sanda annabi yake jinya sanda matan annabi ummu salama da ummu habiba suka zauna suna hira suna tattaunawa dangane da wa dangane da cocin da suka gani a habasha sanda suka yi hijira sunan cocin mariya da irin hotuna da gunkuna da wadawa da wada aka kawata wannan cocin na biya firgi bai ce kai ula'ika shirarul halki inda Allah waɗannan suwaye ne a shararen mutane a shararen halittar Allah ai sun kasance idan mutumin kirki ko wani annabi daga cikin su ya rasu madadin sa kai shi makabarta sai su ɗauko sai su sa shi a masallaci sai su riga bauta makabarin suna waye suna waye da sunan waye suna girmama shi yace Allah ya tsine masa albarka yace Allah karka mai da kabari na ya zama haka to me laifi ibnu taymiya an gano wannan da kyau menene laifin in ba dan dama an kosa a haifi ilimin ba kaga cin da an kosa a haife shi kaga dole sai ai naƙuda in babu kuma sai a sha ruwan naƙuda kaga sai dai an yi wujuban an gano wannan da kyau ko to mu ko muna nan muna jira da askan yanke cibi ana haifo bid'a muna yanke ta kuwa amma ta sunna jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko ba wani wani kace na ce kana fara magana in ka saba ma sunna sai mu ce aina dalil aina dalil ana fahimtar wannan da kyau ko yanzu karatun da muke a kaba'ir yanzu duk mutumin da ke aikata wani babban zunubi yana nan ya sa mana karan tsana an gane wannan da kyau ko yana nan duk wai in ka zo kai karatu ka faɗa abin da wani bai so wai shi ke ne yanzu kai ka zama abokin gaban shi to ba sai a ta yi ba shi ne ɗaza ana hiyar da wani ɗan siyasa ana cewa to mutane ba su fahimci gwamnatin gobe ya to ya muka iya annabi ma da ya zo da musulunci ba kowa ya fahimta ba kaga misali kyakkyawa an gane don wani ya ce bai gane ba sai mu ce allah ya ganar da kai annabi har ya koma ga allah ko wanda su ba su gane ba hadarin ma akwai wanda sun gane an fara tafiya da su suka yi fitan kafa daga ciki ita umma habiban can da muka yi magana mijinta fa a makka ya musulunta hannun annabi wahalan musuluncin ya sa ya hijira habasha abun duniya ya ja shebar annabi kaga yanda sai a zo ana goranta ma annabi bai iya da'awa ba ko bai iya rike jama'a ba domin ga nashi ya bar shi mun gano wannan da kyau ko ibnu haqalin ba musulmi bane ya rudda ya koma yana zagin annabi an yi wannan ko ba yi ba me laifin annabi abdullahi dan ubayi dan salul gwamnati ce fa ake da ita a cikin gwamnati munafinci gwamnati take da ita mai ƙarfi kafirci gwamnati ne mai ƙarfi kamar yadda musulunci yake ke sa allah maɗaukin sarki bai sassauta ma gwamnatin munafinci na ko'ina ba saboda ina gaya muku a madina abdullahi dan ubayi dan salul jama'a yake da su da basu gaza dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ba wanda ba sa jin maganan annabi sun raina annabi zagin annabi suke yi amma kuma suna nuna ma manzan Allah ana tare ba shi ne nufakan ba amma suna tare da ɗan salul ne kun gane wannan da kyau ku za mu zo za mu ji wannan da izinin Allah da kuma irin yadda munafinci ayo ya juye ya markaɗe ya zama abin da ya zama a cikin karatun kitabun shari'a na al'imam al'ajuri shi wannan littafin ko duk wani wanda yake da cakulkulin aƙida koya take to bai zai so littafin ba so littafin duk mutumin da yake da wani abu na ɓanna to ajuri ya taso shi gaba sannan ruhaili almadakali shi kuma ya mai ya matse shi jama'a an gano wannan da kyau ku za ku ji yadda suke da kuma matakansa da siffofin da ake gane su a yau a zamanance Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wabta hala ilallahi ta'ala annabin rahama haka ya dinga magiya zuwa ga Allah faƙala ya ce Allahumma la taj'al qabri wathnan ya ubad Allah karka bar kabari na ya zama gunki da za a rika bauta mashi Allahu akbar jama'ar annabi Allah ya karba addu'a manzon Allah wallahi ba wanda yake ma annabi shirka a kabarin shi babu ko ka je ka kullo shirkan ka tafi da ita kana zuwa askarawa za su rusa ta kana matsawa ga malamai nan zakakorai ka matsa ma inda kabarin yake ka saba ma Allah ma baka iyawa sai dai ko kana wucewa ka yi a zuciyarka kun gano wannan da kyau ko idan ko maganan da za ka yi a zuciya mawaƙi ma ya ce maganan ciki ba magana ba ce a fito fili a gaya mana an gano wannan da kyau ko in ma an fito filin an faɗa sai mu auna sai mu duba sai mu casa sai mu ga shin wanda ya faɗi maganan ya kai a tanka mai an gano wannan da kyau ko don in mun raina kasuwa mu ko sautu ba mata an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa annabi ya ce ishtadda ghadaballahi ala qaumin fushin Allah ya tsananta kan wasu mutanen da ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida wanda suka mai da kabarkan annabawansu suka zama masallatai kaga annabi yana tsoratar da sahabbai kul kada aka yi faru haka sun kiyaye ko ba su kiyaye ba tabi'ai fa atba'u tabi'ina fa har yau sarakunan saudiya sun tsara wannan allah ka sa masa albarka jama'ar annabi kuna fahimta to wannan hadisi ibn taymiya da ka kawo to ina za mu same shi yace ba matsala akhrajahu malikun fil muwatta maliku ne ya ruwaito shi a cikin muwatta a kitabu salati babu jami'is sala babin da ke bayani akan matattaran hadisai da atharai da suke bayani akan sallah a lamba hadisi na 423 wabna abi shayba ibnu abi shayba ma ya fitar da wannan ruwaya fil musannaf a cikin kitabul musannaf juz'i na biyu shafi na 150 lamba hadisi na 7544 haka a juz'i na uku shafi na 30 a lamba hadisi na 11819 wa abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani ma ya fitar da wannan ruwaya a cikin kitabul musannaf a juz'in farko shafi na 406 a lamba hadisi na 1578 da 87 mursalan min hadisa ta buniya tsarin wannan ruwaya hadisi ne ingantacciya malawa ya ce wa kala aidan har ila yau ibn taymiya ya kawo dalili cewa annabi ya ce la tattakhidhu qabri idan kakku rige kabari na ya zama idi kun gano wannan da kyau ku wa sallu alayya ku yi salati gare ni fa inna salatakum haythu ma kuntum tablughani duk inda kai ma annabi salati duk inda kake ana cicciban wannan salati akai manzon Allah menene matsalanka koko me matsalanka ba dai annabi ya san kai ba yi mai yanzu ka gani za ka yi mashi inda ka kayi ba ta je ba to ba na shi ka yi ba mun gano wannan da kyau ko misalin mutumin da yake yin salatin da annabi ba shi ya karantar ba ko misalin kai ne aka baka katin jefa ƙura'a mun gane madadin aka ce ka sa nan shine ɗan takarar da yake son ka zaɓa mun gano wannan da kyau ku madadin ka dangwala ma dogo dan daura sai gaje ka sanya ma baki mai malfa to ka ka in aka zo irga qur'un dogo dan daura zai ga qur'an ka to haka in ka sake kai salati da ba annabi ne ya ce kai ba annabi ba zai gani ba wanda ya kirkiri salatin ƙaryan shi zai gani kuma da gora za a kai mai ana jibgan shi ana aje maka adadin gororin in ka je kai ma za a jibge ka domin ya ɓata addinin Allah in kuma kai ka kirkira da sunan addini to daidai yake da ƙura'a ka dangwala inda kake son ka dangwala ma sai kuma ka ƙara dangwala ma wani gidan ƙura'an yaya a da Allah ba za a irga ma wancan ba ba za a irga ma wannan ba abinda kullum muke gaya mutane kenan ka yi addinin da annabi ya kawo wane da wane ka ƙyale su in kake ko to ka dangwala ma annabi don ka ce sunna za ka yi sannan kuma annabi ya zo da sunnan ya ce kai irin nashi sai kai irin naka ko irin na malam wane da wane da ya ci karo da na annabin to sai kuma ya zama ka ƙara dangwala ma wani to ka dangwala tsaya ƙura ta lalace ko kuma ka kasa tantance matsayin annabi da wane to ka zo tsakiya kenan tsakanin wancan gidan da wannan gidan sai ka dangwala wa kaza ba ƙura za ta yi malamai aikinsu shine su fassara maganan annabi su sharhin maganan annabi ta tabbata maganan annabi ne ta fito karara kowa ya gane ya aiki da ita ba wai su zo da bayani wajen sharhi kuma su rage ma maganan annabi gudu ba ko su ƙara mata gudu ko su canza mata kala ko kuma su yi mata gazar da jambaki saɓani yadda annabi ya ce suna wannan na annabi ta ɓaci allah ba zai karɓa ba mun gano wannan da kyau ko kaman kai ne ka zo da faranka amma sai a ɗiga maka burkutu ko da kofi ɗaya ko cokali ɗaya ko ludai ɗaya za ka sha eh yan tsakanin da allah kwanan sha guda na fara ko kunu na tsamiya ko na kaza idan aka ɗibo burkutu ludai ɗaya aka zuba yaya bai ƙara yawa ba eh a da Allah bai ƙara yawa ba ba samu haɗin kai tsakanin kai da mashaya eh ba ƙara ba don Allah amma ya hukunci wannan farar na haka duk wanda ya zo da wani abu sabo na addini ba annabi ya zo da shi ba wallah ya yi ɓagas shi yasa ɗan fodiyo ya ce mecece bida ita bida she'un fiddini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu ita ka bida take ita bida bala'i ce an gane wannan da kyau ko misali kai ne yanzu sai ka je ka samo ruwan lipton ɗinka aka sa ruwan lipton ila ba maki ma zuma kasa ko kuma kasa sukarinka ka dai ga yadda kalan ruwan lipton yake ko in ka je ka samo fitsarin mara lafiya a yaya ko mai shawara ko wanda ya sha rana ya bige shi in ka ɗibo fitsarin shi ka ƙara cikin ruwan lipton ɗin nan tsakanin da allah ruwan lipton ya ƙarewa ko bai ƙara ba to dama me kake nema ba ya ƙara yawa ba yanzu a sha a da Allah me yasa an mai ƙarin da yushbiyu an ya kuna min huwalaisa kamar kai ne ka je gidan mai jego sai a kawo maka kunun kanwa in ka kalli kunun kanwa da kashin jaririn ai kusan girin ne shi ma in yi wannan zawon kai da kunun kanwa ya maka kaɗan aka ƙara aka juya ba zai ƙara yawa ba eh ko ka je gidan suna an kawo maka fice da ya sheka ba da na samu wani yaro daga ciki yara gida yana zawo a ɗibo zawon shi a ƙara maka a kaɗa yaya jama'a kuna gano wanda da kyau ko yanzu ba zai haɗe ba yanzu da kalan zawo da kalan fate bai ɗaya ba da zawon jariri da kalan kunun kanwa bai daidai ba tsakanin da Allah da fitsarin wanda yake shawara ko kuma wanda ya sha rana da ruwan liftin da Allah ba za su haɗe ba amma tsakanin da Allah shari'a za ta yi daga sha wannan kai a tunaninka a hankalinka za ka sha to haka duk wanda ya zo da bida a cikin addini ɓannan da yake mana asali kenan ka ɗibo abin da ba shi ba kana ƙoƙarin kawowa ga ce wai shi ne ba zai yi ba shi ne she'un fiddini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu wani abu ne za a ga kaman addini ne amma ba menene ba ba addini ba ne yanzu ka samu ɗan bida zai ce jama'a yanzu girmama manzon Allah kai jama'a girmama manzon Allah wajibi ne girmama manzon Allah ibada ne girmama manzon Allah kusanci ga Allah ne girma manzan Allah da wannan ma ana shiga aljanna to sai ya ɗauko maka wannan sai ya maka boborodo ya maka mai dodorido sai ka ce hako gaskiya ne girma manzan Allah ne ƙaunan manzan Allah ne sai a ce girma manzan Allah ƙaunan manzan Allah a bisa fahimtan wa a bisa fahimtan ka a bisa tsarin ka to sai a ci Allah madaukin sarki bai karɓi wannan ba daidai yake da wancan furan naka da aka ja ka ɗibo mai burkutulu da yi ɗaya ka ƙara ya ɓata fura ko bai ɓata fura ba yanzu wannan abin da ka zo da shi saɓanin na annabi ya ɓata na annabin can Allah madaukin sarki ba zai karɓa ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko shi da ɗan fodiyo ya ta'arifin ya bid'a take amma yanzu za zo ya ce maka ai mu muna kaunar manzon Allah ai mu muna son manzon Allah ya za a ce ba za a ziyarci kabarin manzon Allah ba sai mu ce gaskiya ne za a ziyarci kabarin manzon Allah amma sai yanda shi manzon Allah ya me ya ce ayi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kai ibnu taymiya da ka faɗi wannan hadisi ka ce annabi ya ce salatin annabi na zuwa mai duk inda mutum yake rabka salati salati zai tafi haccan ga annabi menene dalilin ka kai dan taimiya ibn taimiya ya ce a ayar ruwaya ne wanda al-imam ahmad dan hanbali ya ruwaito cikin kitabul musnad juz'i na biyu shafi na 367 a lamba hadisi na 8790 min hadisi abi huraira radiyallahu anhu وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ابن أبي شيبة ما يبتر أشكين المصنف أجزء نبيو شافي ندري دا همسن لمبا حديث ندبو بقوي ندري بيد أربعين دبيو دا لمبا نا دا جزء نأكو شافي نتلاتين لمبا حديث ندبو شاء دايا ندري تقوس دا شاء تقوس haka abdulrazzaq a cikin juz'i na uku shafi na 577 a lamba hadisi na 6726 wa abu ya'ala a kitabul musnad juz'in farko shafi na 361 min hadisi ali bin husayn radiyallahu anhu jama'a mun gano wannan da kyau ku shi wannan ruwayan ma ruwayan ahlul baiti ne amma ka je ga yadda su 'yan shiyan da ke ƙaryen son a halal beti yadda suka cika addininsu da me da bid'a da saba ma abin da kuma manzan Allah ya zo da shi an gane yanzu misali ko nan kaɗai muka ci birki kai ma mu ci birki a nan ibn taimiyya ya kawo dalilin ko bai kawo ba to amma tare da haka sai da haka sai yadda aka shiga aka fita aka ce akwai interest interest ɗin gwamnati sai aka ce aka rufe shi malai ce wani zalika lam yuhibban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan ne annabi bai so an yi da fana fi sahara a binne shi a filin Allah ba ai da an kai shi baki'a an binne shi kuna tsammani yanzu da kabarin manzo Allah yana baki'a me zai faru eh ina gaya muku wani wallahi ba zai je maka ba ana ɗaukan shi aka je da wuri a kai shi madina ya dinga ɗawafi kenan kabarin annabi ba zai je ba mala albani ba mu labarin la zuwa aikin shi a hajji da ya yi ana zuwa aka ce ga wani mutum can daga zuwan shi masallacin manzan Allah yanke jiki ya faɗi wai shauƙi da ƙaunar manzan Allah a aka zo ana magana mala albani ce to ya dan bida ne ai bai zo da wani abu ba ai ɓanna ya yi shi annabin da ya ga kanshi bai yanke jiki ya bada ba sahabban da ke tare da shi kuma su ke raka shi gaba daya tafi maka aikin haji wai shi wallahi ba zai iya zuwa ana cewa manzan Allah ba wai shine sai ya rika fadi a nan nan Kano an sami irin wannan fa bai zuwa sallan jami'i bai zuwa sallan juma'a wai in ya zo sallan juma'a wai yana jin almajiran nan da suke zazzauna a kofar gidan sarki suna yin bara suna dan amina baban zara wai yana jin an ce dan amina baban zara saboda saban shauƙin san manzon Allah sai ya faɗi su ma ku zuba mashi ruwa ya farfado mana ba zai je sallan ba in an matsa in dai lalle sai ya sallan ana nema kwaci imanin shi daga nifaka ba sai a hana su ba sai ce daga yau gungan shi ya fito to ku canza bara ina fatan mun gano wannan da kyau ku canza ku yi wani Allah madaukakin sarki ya samu dace wa shine wani ya koma yana cewa yanzu tsakani da Allah a ce mutum saboda tsaban kaunan annabin rahama wai ya yanke jiki saboda shauki bai iya zuwa aikin haji wai a ce ya yi ɓanna sai a ce ya ɓanna ya ai bida a yi ai annabi bai ce an kira sunan shi ka suma ka kasa ibada ba ko ya faɗa annabi cewa in ma ka ji an kira sunan shi a kiran sallah kai mai mai kai mai salati kuma ka roƙan mai wasila zai cece ka a kenan shi wannan shehin tun da yake a duniya bai taɓa jin kiran sallah ba ko baka ji ba mu sai mun kira maka mun ce ashhadu anna muhammadan ko za ka mutu sai mun faɗa ban gano wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya sa mu dace wallahi haka aka yi aikin hajjin nan bai je ba haka aka yi bai je ba wai kawai shi kawai da ya kawai da ganin masallacin manzon Allah yanzu haka wani aljani ne fa ya haushe ya kabe kabe akan sheka da kafiri ina ga mu gaskiya ai wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yace wa inna ma dufina fi hujrat Aisha radiyallahu anha annabi an binne shi ne a ɗakin nana Aisha wa hasiduha wane mutum annabi yana ɗakin Aisha duk yadda kake kin Aisha kuma baka isa ka je ka haƙo kabarin annabi ka je ka binne a ɗakin uwarka ba kun gano wannan da kyau ko wal baitu baiti wal makanu makani ita ce dai matan manzan Allah nan ita ce dai wanda annabi yana runguma a kirjinta kuma ya rasu ita ce dai matan da ya mun karshe da ke bakin manzan Allah nata ne ko kaƙi ko kaso ka zo lissafin matan annabi sai ka ce dawa da aisha so da so ƙi da ƙi ita ke nan dai aisha ‘yar abubakar saniyas ne na izuhuma idh ya ƙuli lissahibihi la ta hazan inna allaha ma'ana jama'ar annabi kuna gane wannan haka allah yake falala ya ɗiba ya ba wanda ya so aishan da bata wuce shekara sha takwas ba har annabi ya koma ga Allah ji bai wanda Allah ya mata ji darajar da Allah ya bata amma wai wani kawai zai zauna wai zai ce ni ba na son aisha to mu muna son ta ko shi bai tare da aisha to mu muna tare da ita kuma in annabi ya dawo duniya sai mu ga jam'iyyar da zai jefa mu ƙura'a naka da ke kin matan shi ko namu da ke son ta jama'a mun gano wannan da kyau ko kai ka tabbatar a lahira sai ka ci duka don za ka taya cikin wanda suke kin abin da manzan Allah ke so mun gano wannan da kyau ku shi yasa ma mawaƙi yake cewa mai madina ma ya tsine ma an gano wannan duk wanda yake kin aisha yake kin abubakar yake kin ahlul bait yake kin sabon manzan Allah manzan Allah ya mai ya tsine mashi an gano wannan da kyau ku mu ma mun me min tsine mashi Allah ya ƙara masa habbai a daraja mahala ya ce allati hiya makanun hariz ai ɗakin aisha yanzu aka waje ne tsararre kararren waje ne ina ba don mun fahimci wannan da kyau an tsara wajen an kare shi tsab shi sa wani daga cikin alhazan bana yake ce shi abin da ke damun shi ya je aikin hajji ya kai so goma wai shi har yau ba taɓa mai bayanin yadda ƙabarrukan suke ba na ce kwantar da hankalinka in mun haɗu bana a can za mu nuna maka yadda tsarin wajen yake kai dai kan manne duk inda muke zama kana wajen za mu ɗauke ka duk inda ya kamata a je a nuna ma za a nuna maka na addini bayan mun gama aikin addini tsaf an gama aikin hajji tsaf sai kuma mu ɗebi mutane sai mu kai su wajen tarihi a nunnuna maka kaga hadisi kaza a waje kaza da aka saukar da aya kaza ko kaza kaga sunan wajen ga waje kaza ga waje kaza kai nemi kuɗi a je da kai kai ma a nuna maka jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu ai maka sai me mene sai me hali ko kana da hali sai Allah ya yadda an gano wannan da kyau ko amma za ga wani ya je aikin hajin amma hajiji ya je saboda me saboda me inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa zalika likay yusanu qabrahu min jami'i hadhihi al-akhtar Allah madaukin sarki yayi wannan ne domin a tsare kabarin annabi daga dukkanin waɗannan khaturra wala yam wala yasmahu lin-nas birrihla ilayhi kuma annabi bai bada dama mutane su wanke kafa wai su tafi kabarin shi ba wa ziyaratihi ko a ce wai a tafi ziyara afwajan afwajan gayya gayya illallazi ya'ti ilal masjidin nabawi kun ji magana da muke faɗi ko sai fa wanda ya je masallacin annabi lissalati fihi domin ya salla a ciki ya zurul kabar sharif a nan sai mutum ya je ya ziyarci kabarin annabi bi tariqil masnun shi ma ta hanyar da shari'a ta me ta sunnanta wa yusalli wa yusallimu ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ya je sai ya salati ya ma annabi sallama كما كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يفعلون كما عند الصحابة التابعي سكي أي كتاوى يا ذاك شيء ابن تيمية مثالي wai kai dole mutum sai ya yi yadda sahabbai suka yi ko kana da dalili da hujja yana da shi saboda su ne Allah ya ce mu koyi addini irin nasu su fayyace mana yadda annabi ya yi ya ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساد مسيرا الله يسامو داجي ga wata lamba mai amfanin gaske da mala ya sauke mana a ƙasa mala ya ce inna qadiyata siyanata aqidati tauhid kun ga wannan matsala na tsayiwa tsayin daka na baiwa aqidan tauhidi kariya wasaddu zarra'i a shirki da kuma bi a daddaɗe a tattoshe duk wata kafa da shirka ke iya saɗaɗowa ta faɗo ma jama'a? Kun gane, ai ita shirka tana samun kafa ne ta abubuwa da yawa, san duniya zai ta ɓullo ta wannan wajen zai ga ka zama mushirki baka sani ba ta hanyar san duniya sai ta ɓullo ta saɗaɗo ta hanyar me? eh ta hanyar san zuciya sai ta bullo da sadaro ta hanyar me ta hanyar bid'a an gane ta hanyar ra'ayi ta hanyar kaza duk shirka tana iya bulluwa ta wannan hanyar shi yasa annabi ya bi duk wata hanya ya dadi malaman farko suka bi duk wata hanya suka toshe wanda shirka za ta iya sadadowa ta shigo cikin al'umma ta illata jama'ar annabi ba inda suka bari a buɗe face sai da suka rufe shi walguluwu fit ta'zimi sannan kuma wuce gona da iri wajen girmama mai daraja an gane shi yasa annabi ya ce la tatruni ku daina kuzuzuta ni da yaban da ya wuce gona da iri kama aqaratin nasara na maryama kama yadda kiristoci yan mishan suka wuce gona da iri wajen kuzuzuta annabi isa dan maryam da yabo har sai da wannan wuce gona da iri ya kai suka ce annabi isa me suka ce allah ne suka wuce gona da iri suka ɗauki rububiya da olohiya suka sanya ma annabi isa suka ɗibi al'asma wa sifat suka sanya ma sunayen gumakansu suka ɓata addini suka lalata komi to shine annabi ya bi ko'ina ya tattoshe malaman farko ma suka bi ko'ina da nasu matoshiyar suka bi suka tattoshe mala ya ce wata shabbuhu bil umamin latittakadat kubura an biya iha masajid sannan kuma annabi ya bi kowace ƙofa ya tattoshe don karka sake kai kamanceceniya da al'ummomin da suka mai da ƙabarrukan annabawansu wajen ibada. Kun gano wannan? Wani zai ta ai ba sallah nake yi ba, ai roƙon da ka je kana yi a wajen me kake yi? Ibada ne, an hana ka je kai ibada a wajen ƙabari ƙabarin ko ƙabarin waye. mala ya ce ƙadiyyatun musallamatun la tuqbalu naqako nuqashan mala ya ce wannan ƙadiyya ne wanda kowa ya sallama mata duk wanda yake musulmi ne ya san annabi ya hana wannan malaman barko sun hana wannan matsala ne wanda ba ta buƙatar wani ƙarin sharhi ma kun gano wannan da kyau ku kuma ba wanda zai munakasha da wani kan wannan ma abu ne wanda shari'a an hana kuma kowa ya san an hana jama'a mun gano wannan duk wanda zai dauki wannan matsalin ya ce zai yi kawai son zuciyar shi yake mai yayi kokarin rayawa amma ba daidai bane mala yace wa ayyiduha kullu man fahima ruhad din duk wanda ya fahimci tsantsan addini ko to zai karfafi wannan kuma zai goya mata baya wata zuqul kitabi was sunna kuma duk wanda ya samu zauki wata zawwaka alkitabu wa sunna kuma ya samu zauki na alkitabu wa sunna ya goge dangane da abin da ya shafi abin da ƙur'ani da sunna suke karantarwa to wajibi ne zai bi wannan mataki na ƙoƙarin baiwa alƙur'ani da hadisi mai kariya ta hanyar kare wannan aƙida domin kan shirka da bid'a su sadado su ɓata aƙidan mutane daga ciki shine wannan ziyarce-ziyarcen ƙabarruka da ake yi jama'a mun gane wannan da kyau ko mala ya ce walakinnal man'a an ziyartar kabarin nabawi sharif batatan ma da ce walakin man'a kuma dangane da wai a zo ana cewa wai an hana an ziyartar kabarin annabi sharif wai mu ahalu sunna wai mu wanda muka yarda da karatun ibnu taymiya wai mu mun hana wai ziyaran kabarin annabi gaba daya ma da ce wannan ƙarya ne mun gano batasan ba mu hana wannan ba sai dai ga ƙa'ida annabi ne ya ce ba a tafiya takannas ziyarar wani waje mai daraja sai ina sai waje uku in gaje to ba ga masallacin annabi ya shigo ba sai mu ce masallacin daban kabarin mai daban don san da yake faɗin darajar masallaci akwai kabarin ko ba inda ya faɗi falalan ɗakunan matan shigo ya taɓa faɗa jama'a mun gano wannan da kyau ko sai dai falalan masu ɗakin wannan ƙur'ani ya ce lastunna ka ahadin minan nisa'i ku ba daidai kuke daga magarin mata ba ci ƙur'ani mallam kuma aisha na cikinsu ko ba ta ciki kuma kai ta kike zagi kuma a je lahira kai allah ka sa muna cikin 'yan aljanna za a ɗibi 'yan kallo annabi na tsaye a zo da kuwa ce ga sunan suke zagin matanka mun gano wannan da kyau ko a ce askan tsohuwar gwamnati da ta gabata a zo da kai a ce gashi nan kai ke zagin first lady ta a nan za a yanke maka hukunci ina gaya maka ba wani alkalin da za a kai ma sha nake yi a nan najeriya ne aka samu wani yaro ya sace wayan wani gwamna kuntuna aka ɗore mai shekara na goma ne ko 20 da wani abu wa ya sata ku tuna ma baba na ga zo eh shekara 25 thank you very much shekara 25 ya sace handset to kaga yanzu waɗanda suke satan billions ya kamata wannan alƙali ya kamata a riga kai ma na? ina ai amerika ba ta yi da wannan ba Allah ne kiyaye kun gane ha in ni ne gwamnan ku ba abin da zama yaran nan mun ce a sake shi ne security da suke bani tsaro sun shiga uku ya kai suka bari ba a sace wayan kowa a wajen ba zai tawa kogo yanzu da yaran nan ya zo da abin fashewa ne ya sa a aljihun shi yaya abin nan mai fashewa abin nan mai tashin nan da shi ya zo da shi ɗan ƙari ne sa jun shi ba jama kuna gane wannan ai ba yaron ne mai laifi ba su ake da laifi security kuma sannan shi gwamna in ba mashirmanci ba ya za a yi ka shigo turmutsutsun jama'a bayan ka san ka ja kaya kuma ka rika baka kaffa kaffa kun gano wannan da kyau ku bayan ka san ka ja kaya Allah ya kiyaye amma wannan kadiyan za mu ɗauko ta daga farko domin wannan matsalan ba ba ta fasi yadda ya kamata ba sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah za mu zo mu lalo wannan bayani suke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum